ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله خصائص القرآن وأوصافه وعلومه ومنافعه لا يطيق عدها العادون ولا يحصيها الحاسبون فهو حبل الله المتين والصراط المستقيم والذكر الحكيم من عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم لا تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسن ولا تزيغ به الأهواء فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أظله الله لا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه من تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك جعله الله تعالى حجة على الخلق أجمعين ومعجزة باقية لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم دعا الناس به إلى التوحيد والإيمان وخلع ما كان يعبد آباؤهم من الأنداد والأوثان قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما في أصحابه رضي الله عنهم رب خطيبا فقال في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا ومما قال صلى الله عليه وسلم وإني خلقت عبادي حنفاء وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء في عياض ابن حمار رضي الله عنه وقوله تعالى في الحديث لا يغسله الماء معناه أن القرآن, أن القرآن محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على مر الأزمان وقوله تعالى تقرأه نائما ويقظان معناه يكون محفوظا لك في حالتي النوم واليقظة وقيل تقرأه في يسر وسهولة وكان ذلك على ما أخبر الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إذ حفظه الله عز وجل من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وعدت, وعدت على المسلمين عاديات من التتار الجاهلين وعباد الصليب الحاقدين والمستعمرين المفسدين لينالوا من كتاب الله تعالى فنالوا من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ما نالوا وأفسدوا في ديارهم ما أفسدوه لكن عجزوا عن النيل من كتاب الله تعالى أيها المسلمون لقد أوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن الكلام الذي سينزل عليه كلام عظيم المنزلة ثقيل الوطعة كبير الشأن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قال ابن عباس حبر الأمة رضي الله عنه أي كلاما عظيما ولقد ثبت عن القرآن العظيم ثقيل في أوامره ونواهيه فلا يطيقها إلا من هداه الله تعالى ووفقه وأعانه وإلا فإن تكاليفه ثقلت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وهو ثقيل على الكفار والمنافقين ولكن الله تعالى يسره على عباده المؤمنين فآمنوا به وقرأوه وفهموه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وصواب قراءته وتدبره والعمل به ثقيل في الميزان يوم القيامة قال عبد الرحمن بن زيد بن عسلم عليه رحمة الله كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الميزان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن وهو على دابة تأثرت دابته بثقل ما يتنزل عليه من القرآن كما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جيرانها فلم تستطع أن تتحرك وتلت عائشة رضي الله عنها قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا عباد الله ومن ثقل القرآن وقوع العذاب العادل على من آمن به ثم كذبه وزعم أنه مفترى فقد روى الشيخان من حديث عنس رضي الله عنه كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقر وآل إمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما كتبت له فأماته الله سبحانه وتعالى فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض به رضي الله عنهم لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا فأسبح وقد لفظته الأرض مرة ثانية فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه وفي رواية فأسبحت الأرض قد نبضته على وجهها فتركوه منبوذا أيها المسلمون إن من, إن من عظمة القرآن وإعجازه الظاهر لكل ذي عقل وبصيرة إغاظته لأعدائه مع عجز أعدائه على النيل منه تحريفا أو تبديلا أو محوا وإلغاء أو صرفا للمسلمين عنه إلى غيره وفي عصرنا هذا عباد الله اخترع بعض النصارى قرآنا سموه فرقانا ليحل محل كتاب الله تعالى فما التفت أحد إلى قرآنهم الذي أملاه الشيطان عليهم وبعد هذا أتعجبنا يا عبد الله إن جن جنون القوم فأهانوا القرآن بوطئه بالأقدام ورمي ورميه في دورات المياه وحرقه بالنار إنهم بفعلهم الدليل الذي يدل على العجز والفشل يستعجلون العذاب ويستجلبون غضب الجبار جل جلاله بارك الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد النبيين وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا مسوء البركة إن شاء الله تعالى خطبر متيو za ta tattauna ne ƙarƙashin faɗin Allah maɗaukacin sarki inna sanulqi alaika ƙaulan saƙilan Allah maɗaukacin sarki ce da manzansa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi lallai za mu jefo maka wani zance wata magana wacce take mai nauyi shine alƙur'ani mai girma ibadallah yan uwana masu albarka lallai mu sani abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya keɓanta alƙur'ani da shi na keɓance-keɓance da siffofin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi da ilmummukan da suke ƙunshe suke tattara a cikin alƙur'ani da amfanonin da Allah maɗaukakin sarki ya kimsa su a cikin alƙur'ani lallai masu irge sun gaza wajen irgawa masu kiyayewa da masu lissafi sun kasa wajen lissafe waɗannan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya taskance a cikin alƙur'ani lalle alƙur'ani shine igiyar Allah maɗaukakin sarki mai ƙarfin da ba ta tsinkewa shine hanya madaidaiciya ɗoɗar miƙaƙƙiya da za ta sada ka da Allah maɗaukakin sarki kai tsaye shine ambato wanda yake cike da hikima duk wanda ya aiki da alƙur'ani ko shakka babu Allah maɗaukakin sarki zai bashi lada hakanan wanda duk yayi hukunci da alƙur'ani ko shakka babu zai yi adalci wanda duk yayi kira zuwa ga alƙur'ani za a shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya malamai masana ba sa ƙoshi da karanta alƙur'ani yadda ka san sanansa baya musu haka suna ƙara karanta shi suna ƙara marmarinsa suna ƙara shiga cikinsa suna ƙara ji suna buƙatuwa zuwa ga wani abin da yake cikinsa haka alƙur'ani yake lallai harsuna ba sa harɗewa a wajen karanta alƙur'ani da baƙi da fari da bahaushe da balarabe da wanda yake bagwari dukkaninmu gaba ɗaya idan mana karanta alƙur'ani sai ka rantse da Allah da yaran mu aka saukar da shi saboda yare ɗaya ne haka Allah maɗaukakin sarki ya tattara shi ya ba da shi ya kuma ya sarewa kowa shi subhanahu wa ta'ala lallai zukata duk soye-soyen zuciya ba sa karkatar da alƙur'ani ya bi soye-soyen zuciyarsu lallai alƙur'ani shi ne littafin da ya ba da labarin al'ummomin da suka gabace mu kuma labarin ya kasance tabbas daidai babu shakka ko kwanto a cikinsa ya ba da labarin samudawa ya ba da labarin adawa ya ba da labarin mutanen annabi nuhu mutanen annabi musa mutanen annabi isa da sauran al'ummomin da suka gabace mu bayan tsakaninmu da su akwai tazara da shekaru mai yawa sai ka ji kamar yanzu ake al'amarin kamar yanzu abin yake faruwa idan al'urani yana baka labari al'urani shi ya ba mu labarin abin da kuma zai zo a gaba abubuwan da za su faru tun daga alamomin tashin kiyama zuwa abubuwan da za su faru ƙarshen duniya zuwa abubuwan da za su faru lokacin tashin alkiyama gaba ɗaya al'urani ya ba mu labari wani littafi yake da mu'jiza irin wannan lallai al'urani shine hukunci da ke tsakaninku duk wanda suka yi hukunci da shi to sun tsira shine rababban zance fayyacaccen zance wanda bayaninsa daki-daki yake dalla-dalla duk gwarancin mutum duk rashin fahimtar mutum zai fahimci saƙon al'ur'ani ƙur'ani ba wasa ba ne ba wargi ba ne ba shafa labari shuni ba ne ba labaran da da ne yanzu ba ne ƙur'ani gaskiya ne daga ubangiji maɗaukakin sarki duk wanda ya bar alƙur'ani ya ƙyale shi saboda tsaurin kai da jiji da kai Allah maɗaukakin sarki sai ya karya shi Allah maɗaukakin sarki sai ya lalata rayuwarsa wanda ko duk ya nemi shirya da wani alƙur'ani ya nemi shirya ba da alƙur'ani ba ya nemi gano inda daidai yake ba da alƙur'ani ba da ideology irin na turawan yamma ko irin na arnan greek ya ce da shi zai rinka tafiyar da rayuwarsa lallai ko shakka babu Allah maɗaukakin sarki sai ya kaskantar da shi alƙur'ani baya tsufa saboda yawan maimaitawa duk wani littafi da ka sani daga cikin littattafan da ake jin daɗin karanta su tun daga kan ruwaya da kisas da nobels nobels da ake karantawa kowanne in ka karanta shi ɗaya biyu uku sai ka jaba kanka da kana alkinta shi kana ɓoye shi ƙarshe sai ga kai kake jifa da shi wata rana ma sai ka tsince shi a gidan a wajen mai tuya kosai ana zuba kosai a cikinsa saboda ya fita a kanka amma alƙur'ani lokacin da kake karanta shi musamman kana gane abin da yake ya kunsa yake isar maka na ma'ana sai kaga a lokacin kake ƙara sansa kana karanta wannan surar kana marmarin ka shiga wancan surar kana karanta wannan kissa kana marban ka shiga wata kissar alqur'ani baya tsufa saboda yawan maimaita shi tun daga lokacin da aka saukar da shi zuwa yanzu zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai dade kasar sa gaba daya lalle alqur'ani la tanqadi ajaibuhu abubuwan mamake mamaken sa ba sa karewa daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wahayi na farko zuwa yanzu zuwa yanzu nan kullun alqur'ani sake fito da wasu abubuwa ke sababbi wanda ba a san su ba duk yadda duniya take gani ta samu taqaddum ta samu advancement ci gaba kala kala zaka ga har yanzu akwai abubuwan da alƙur'ani ya faɗa wallahi ba a gano su ba sai nan gaba abubuwa da yawa turawa suna inkari daga baya sai kaji an ce bincike ya tabbatar da alƙur'ani ya faɗe shi shekara dubu ɗaya ɗari hudu da suka wuce a baya abubuwan mamakin alƙur'ani baya ƙarewa ina malaman science ina malaman geography ina astronomers ina duk wasu ma alƙur'ani za su fito da abin da ilimin su bai nuna musu ba haka alƙur'ani yake uwana masu albarka duk wanda ya riko da alƙur'ani lallai ya kubuta ya tsira wanda ko duk ya fito na fito da alƙur'ani ko shakka babu ya halaka lallai Allah madaukakin sarki ya sanya wannan alƙur'ani mai girma ya kasance hujja ne akan bayi gaba ɗayan su musulmin su da wanda ba musulmin su ba musulmi da suka yi imani da shi suka bi shi sun tsira wanda ku suka kafirce masa suka juya masa baya sun halaka za su game da Allah na tashin alkiyama alƙur'ani kuma shine mu'jiza wanda yake baya yankewa tabbatacciya har zuwa ranar tashin alkiyama na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan uwa za ku ga kowanne annabi daga cikin annabawan Allah Allah madaukakin sarki yakan karfafe shi ya ba shi wata mu'jizar da mutanensa za su yi imani da shi saboda wannan mu'jiza dukkanin annabi idan Allah ya aiko sai Allah ya ba shi mu'jiza idan wannan mu'jiza ta so sai mutane su ga wannan abu ne da ya saba wa abin da suka saba gani ne da kullum abu ne da ya saba al'ada sai wasu da yawa daga ciki su imani da shi to amma sai dai kowanne annabi mu'jiza tana tafiya da tafiyarsa ne da zara annabi ya tafi mu'jiza wannan annabin ta tafi annabi isa alaihi salam wa tubri wal akmaha wal akmaha wa tubri abras wal akma uhil mauta bi idnillah yakan warkar da makaho da wanda ya tayar da matacce da wanda aka haife shi da duk irin waɗannan abu annabi isa yana yi amma da da annabi isa ya mutu shikenan mu'jiza ta tafi annabi Musa mu'jiza da Allah madaukakin sarki ya bashi na jefar da sanda ta zama ta mucijiya ya sa hannunsa a mata ya haska duk inda yake bukata tafiyar annabi Musa ta tafi da wannan hakanan naqatu salih dabba da Allah madaukakin sarki ya fitar wa samudawa lokacin da suka yi wa annabin su tahaddi ita ma tafiyar annabin ta tafi amma alqur'ani mu'jiza ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa duniya ƙalubale ya ƙalubalance su da su zo da irin alƙur'ani idan sun isa duk da cewa su suke tutiyar balaga da fasaha a wancan lokacin Allah ce su zo da irin alƙur'ani suka kasa aka ce an sassauto ku zo da surori guda goma suka kasa Allah ce kai ku zo da sura ko da kamar ƙulwar lawa'ad ne suka kasa to alƙur'ani shine mu'ujiza wanda da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mu'ujiza ne bayan sa mu'jiza ne har zuwa lokacin da Allah zai nade kasarsa dan ko alqur'ani mai girma kenan mu'jizar da bata yankewa gaba daya da shi Allah madaukakin sarki yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kirayi mutane zuwa ga tauhidi da imani da kadai ta Allah da gujewa shirka da abubuwan da ake bauta wanda ba Allah madaukakin sarki ba da shi ne Allah subhanahu wataala ya kore bautar gumaka da dukkanin abin da ake kira wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba yan uwana masu albarka wata rana manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsaya a cikin sahabban sai ne musu khutba yake ce musu haƙiƙa ubangiji na ya umarce ni da in sanar da ku wani abu da kuka jahilce shi abin da baku sani ba kenan daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da ni a yau din da nake muku magana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya yi wahayin sa manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga sabansa ya ce musu wa inni khalaqtu ibadi Allah ce lallai na halitti bayina hunafa miƙaƙƙu akan hanya madaidaiciya wanda ba sa bautata wa komai sai Allah maɗaukakin sarki haka Allah maɗaukakin sarki yake halittar kowane irin ɗan adam kowane ɗan adam akan haife shi ne akan tauhidi annabi Allah subhanahu wata'ala yace wa innahum atathum shayatin sai dai da al'amarin yake shaydanu suke zuwa musu fajtalahum an dinihim su kautar da su daga kan addinin su daga kan fitrar su daga kan abin da Allah madaukakin sarki ya tsora su akai na addini madaukakin sarki halatta waɗannan shaydanin da ƴan koransu su zo su rinka halatta abin da Allah madaukakin sarki ya haramta kuma su haramta abin da Allah madaukakin sarki ya halatta su kuma sa su su rinka yin shirka da Allah madaukakin sarki cikin abin da babu hujja ko dalili a kansa sai Allah madaukakin sarki ce wa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki nazara ila ahli al-ardi yayi duba a doran kasa ya kalli mutanen da suke ban kasa gaba daya fa maqatahum dukkanin su ya fushi da su gaba daya arabahum wa ajamahum bakin su da farin su balarabin su da wanda ba balarabin su ba illa baqaya min ahli al-kitab sai ragowa tsirari da suka rage daga cikin ma'abuta littafi wanda suka yi saura akan addinin annabi Musa suka rike a taura suke bibiyar sabon Allah madaukakin sarki suke bautawa Allah madaukakin sarki da wannan sabon su kadai ne Allah bai fushi da su ba kafin turo manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam saboda duniya tana kan shirka da bautar gumaka a lokacin sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ci gaba da gaya mana a cikin wannan hadisi kudusi yace wa qala Allah madaukakin sarki ce da ni inna ma ba'aftuka lallai na turo ka ne ya Muhammad li abtalika wa abtali bika dan na jarrabe ka kai na kuma jarrabu mutane da kai na jarrabe ka ta hanyar ba da saƙo na hanyar ba da saƙo ka isar a kuma jarrabe su su da kai ta hanyar za su yi imani da abin da ka zo musu da shi ko za su kafirce maka su juya baya kowane abin jarraba ne shi sa Allah madaukakin sarki ce wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna mursalina wanda aka tura annabawa da aka turo wallahi sai Allah ya tambaye su mu ma da aka turo mana annabawa da manzanni sai Allah ya tambaye mu saboda da mu da annabawan duk Allah madaukakin sarki ya halicce mu dan ya jarrabe mu gaba daya Allah madaukakin sarki ce wa anzaltu alayka kitaban na saukan maka da littafi la yaghsiluhu alma irin littafin da ruwa baya wanke shi taqra'uhu zaka karanta wannan littafin ko kana karanta wannan littafin wannan hadisi yan uwa imam muslim ya fitar da shi daga hadisin iyab ibn himar radiyallahu anhu abinda ake nufi da wannan qur'ani ko wannan littafi ruwa baya wanke shi malamai suka ce shine annal qur'ana mahfuzun lalle alqur'ani abin kiyayewa ne fi sudurin a cikin kirazan bayin Allah la yatatarraqu ilayhi dhihab babu yadda za a yi wani lokaci a ce an nemi alqur'ani an rasa ya tafi babu wannan lokacin bal yabqa ala marri azman alƙur'ani zai ci gaba da wanzuwa tsawon zamani tsawon wucewar zamani wannan zamani ya wuce wannan ya wuce alƙur'ani yana nan babu abin da zai same shi haka nan faɗin Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan hadisi kudusi da yace taqra'uhu kana karanta shi ya rasulullah kana farke da kuma kana a cikin bacci malamai suka ce abin da yake nufi shine ai mahfuzan laka fi halatayn nawmi wal yaqda za a kiyaye maka shi a lokacin da kake bacci da kuma lokacin da kake farke wasu malaman suka ce za ka karanta shi da kai da al'ummaka cikin sauƙi da tausasawa alƙur'ani ba shi da wahalar karantawa sai dai baka koyi shi ba dan uwana masu albarka haka al'amarin kuma ya tabbata kamar yadda Allah madaukakin sarki alƙarwanta cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna lallai mu su Allah madaukakin sarki mu muka saukar da alƙur'ani wa inna lahu lahafizuna kuma mu muka ɗauki gabarar kiyaye alƙur'ani in ji Allah subhanahu wa ta'ala shi sa sai kaga Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye alƙur'ani daga jirkitawa da juyawar masu wuce gona da iyaka sannan kuma ya kare shi a daga sa wani abu a ciki ko kuma a lalata shi ta mabarnata hakan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye alƙur'ani daga tawilin jahilai su ɗauke shi su mai da shi su fassara shi inda Allah maɗaukakin sarki ba haka yake nufi ba lallai ne mu sani cewa al'ummomin da suka gabata a baya da yawa tun daga kan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zuwa yanzu babu abin da yake damun mushrikai da kafirai kamar wannan alƙur'an da yake hannun saboda sun ce shi yake gayadin ɗin musulmi suke duk abin da suke yi ba a taɓa samun addinin da 'yan cikinsa suke tsananin riko da shi kamar alƙur'ani ba saboda haka suka ce duk abin da musulmi suke qur'ani ne yake shirye da su zuwa ga wannan abu shi yake koya musu saboda haka sun ta kokari ya za a yi su kawar da alqur'ani su tafiyar da alqur'ani daga zukatan masu imani amma wani abin bai yiwu ba shi sa tun daga kan sahabbai zuwa yanzu an ta samu yaƙe-yaƙe na ƙoƙarin kawar da alƙur'ani sai dai abu ɗaya suka iya shine kawai sun iya kashe musulmi sun raba ruhinsu da gangan jikinsu an kashe musulmi tatar sun yi wasu daga cikin tura mulkin mallaka sun yi wasu sun kona alƙur'anai wasu sun zuba su a cikin ruwa wasu sun zuba su a ramuka duk wasu littattafai na musulunci da wani turaf na musulunci da ake da shi sun ɗauka sun ɓoye wasu sun kona su sun kashe wani wajen saboda me abin da suke tsammani alƙur'ani shine abin da yake jawo musu matsala sai dai kuma sun manta wannan alƙur'anin yana ƙunshe ne a cikin kirazan masu imani saboda haka idan za su ɗauki alƙur'anin duniya duka kaf a ce an ƙona shi a yau wallahi in ka ba da sati ɗaya za a dawo da irinsa ko wanda ya fi shi a yawa so da yana nan a cikin kirazan masu imani Allah maɗaukin sarki ce bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin lazina util ilm ayoyi ne bayyanannu da suke kunshe a cikin kirazan masu imani ba wai rubuce yake kawai a takarda ba a'a al'amarin ya wuce wannan yan uwana masu albarka kamar yadda na faɗa sun iya kaiwa ne kawai zuwa ga dukiyoyin musulmi sun sare da dukiyoyinsu sun kashe musu sun kashe rayukansu sun ruguje gidajensu amma qur'ani fa yana nan yadda suke ba su iya kaiwa zuwa gare shi ba shi sa annabi muhammad sai da Allah madaukakin sarki ya gaya masa wannan alqur'anin da za a sauka zuwa gare shi lallai zance ne mai nauyi inna sanulqi alayka qawlan thaqila lallai za mu sakko maka za mu jefo maka wani zance da yake mai nauyi mai matukar nauyi shine alqur'ani mai girma yan uwa abdullahi dan abbas allah kara masa yadda ya ce abinda ake nufi da wannan ai kalaman aziman zance mai girma ko shakka babu lalle alqur'ani mai nauyi ne a cikin umarninsa da hana-hanansa ba kowa ke iya jura umarnin alqur'ani ba da hana-hanansa ba sai wanda allah maɗaukakin sarki ya datar da shi kuma ya taimake shi akan haka dan uwa kalli duwatsu da girman dutse kalli sama da girman sama kalli kassai da abin da ƙasa ta kunsa amma dukkaninsu abin da ke kunshi alƙur'ani na takalibanci Allah madaukakin sarki ya bujuran musu da shi amma duk suka kauce suka zame suka ce ba za su iya ba inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al-insan sama ta kasa ƙasa ta kasa duwatsu suka kasa dan adam ya ya tar'ara da kaya ɗauka saboda haka sai an nemi taimakon Allah madaukakin sarki a sha'ul alqur'ani lalle mai nauyi ne tunda sama da ƙasa suka kasa daukar sa lalle ƴan uwana masu albarka alqur'ani mai nauyi ne ya nauyi kafirai da munafikai za ku ga karanta alqur'ani imani da shi abu ne da yake musu wahala sun kasa fahimtar sakon da ke cikin alqur'ani amma sai ka ga mu'mini Allah madaukakin sarki ya datar da su sun yi imani da shi suna karanta shi kuma sun fahimce shi saboda Allah madaukakin sarki su ya sauƙaƙe musu shi wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir Allah ce mun sauƙaƙe alqur'ani dan ambato shin ba za ku yi tunani ku gani ba ladan alqur'ani ma ƴan uwa karanta alqur'ani aiki da alqur'ani karantar da alqur'ani shi kansa abu ne mai nauyi a cikin mizani ranar tashin alkiyama kamar yadda aka aka aka kaito daga ɗaya daga cikin tabi'ai Abdurrahman ibn Zaid bin Aslam Allah madaukakin sarki ya masa rahama yake cewa kamar yadda alkur'ani Allah ya kira shi mai nauyi a duniya to haka yake mai nauyi ranar tashin alkiyama akan mizani Allah madaukakin sarki ya bamu da alkur'ani annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance saboda nauyin alkur'ani duk lokacin da wahayin alkur'ani zai sauka masa sahabbai suna ganewa saboda nauyinsa wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kan raƙumi mala'ika jibril ya sauko masa da wahayi saboda ka raƙumin saboda nauyin abin da ke dira yake saukawa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasa ɗauka kansa sai da ya durƙusa yanzu na na isha Allah ƙara mata yarda sai ta karanta wannan ayata ce inna sanulqi alayka qawlan thaqilan saboda nauyin alqur'ani yan uwa yan uwa na masu albarka daga cikin nauyin da alqur'ani yake da shi yan uwa shine afkawar azaba da kamun kazar kuku da Allah madaukakin sarki yakan yi wanda duk yake ƙoƙarin wulaƙanta alƙur'ani ko ƙaryata alƙur'ani ajilan am ajilan ko dai a kusa kusa ko a nesa in uwa ga wata kissa hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin anas dan malik Allah ya ƙara masa yarda akwai wani mutum daga kiristoci ba nasare ne ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karɓi addinin musulunci ya yi imani ya tsaya kuma ya fara koyon alƙur'ani kankace mai saboda yana da basira ya iya bakar ya iya ali imrana cikin ƙanƙanin lokaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya ga basirarsa sai ya jawo shi kusa da shi har ya sa shi cikin masu rubuta masa wahayi idan wahayi ya sauka sai a kirawo ɗaya daga cikin sabai ya rubuta to yana ciki ana nan ba daɗewa sai ya radda sai ya koma kiristancinsa to raddarsa bata ishe shi ba sai kuma ya koma duk inda ya zo na sai rinka bada labari ai manzon Allah tsira da amira da aminci tsara tabbata a gare shi bai san komai ba wai sai abin da shi ya rubuta masa ma'ana da zai janye takarda sai daina rubutu to shi kenan bai san komai ba haka je yake faɗa bayan Allah madaukakin sarki ya ce masa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana duk abin da aka karanta wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya ce na dano ni zan tattara maka shi a kirjinka ka daina motsa ma bakinka kana wahalar da kanka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amma wannan kirista sai je yana cewa duk inda ya zo na ai Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai san komai sai abin da nake gaya masa Allah madaukakin sarki ya kashe shi suka ɗauke shi suka je suka yi rami suka yi haka kamar yadda aka saba aka binne shi yan uwa safiya na yi aka zo aka tarar ƙasa ta yi jifa da shi can nesa ta fito da shi ta yi jifa da shi saboda sai suka rinka cewa ai wannan aikin annabi Muhammad da sabansa sallallahu alaihi wasallam saboda ya bar su shine suka bi dare suka je suka tone kabarinsa suka yi jifa da shi suka yi rami ramin da ya fi wancan tsayi suka haƙa sosai suka ƙarasa shi a ciki washe gari suka dawo suka tarar da jifa ƙasa ta yi jifa da shi fiye da wancan ta fito da shi ta firzar da shi ba ta buƙatar irinsa mai karyata alƙur'ani mai cin mutuncin alƙur'ani ba a buƙatar irinsa ƙasa ma ba ta san sa 'yan uwa ta fito da shi sai da aka haka sau uku 'yan uwa a nau'in da suka dawo sai suka tabbatar ba aikin mutane bane aikin rabbul izzati wal kamal ne fatarakuhu manbuzan haka suka bar shi a yashe a wulakance a kaskance haka ya gama ɗoyin ya gama warin ya mutu yan uwa wannan shine sakamakon wanda duk yake so ya afka wa alqur'ani wannan shine sakamakon duk wanda yake so ya ci mutuncin alqur'ani ko a da ko a yanzu yan uwa na masu albarka lallai wannan zamanin namu da muke ciki shi ma bai tsira ba daga ƙoƙarin tozarta alƙur'ani kamar yadda aka saba abu ne da yake sananne kiristoci sun yi ƙoƙarin rubuta wani alƙur'ani suka sa masa suna alfurƙan suka rubuta abin da suka ga dama wai suna so su shigo wa da musulmi shi don su mantar da su alƙur'ani da Allah ya sauka da annabi Muhammad to sai dai kash sai suka ga babu ma wanda ya kalli alƙur'aninsu bare ma ya san me a ciki abin da yake cikin kirazan mutane kana karamin yaro sai ka samu shi da izu 60 wallahi yanzu idan za a nemi ƙur'ani gaba ɗaya a rasa gaba ɗaya a rasa ina tabbatar muku a cikin kwana ɗaya kwana biyu sai an rubuta alƙur'ani an ci gaba da amfani da shi kuma harafi wallahi ba za a yi kuskure ba harafi ba za a yi kuskure ba saboda Allah ya lamunce ya lamunce bayansa wannan suka ga wannan bai tasiri ba sai suka ringa ɗaukar nauyin wasu daga ciki suna zuwa suna karanto alƙur'anin wai don su rinka canza fassara suna rage guri mai zafi zafi na masa ga babu wanda ya kalli wannan abin daga gare su ba wanda yake kallon wannan abubuwan daga gare su to me za su to shine sai suka dawo da wata da wata idea shine ta wulaƙanta alƙur'ani tunda an kasa hana musulmi imani da shi an kasa hana su aiki da shi an kasa canza shi an kasa gayyara shi ko a harrafa shi ko a baddala shi duk an kasa to me za a yi kenan komai an kasa to bari su abinda kuma za su bakanta musulmi rai da shi sai a samu wasu sai sai biki sai zo tara mutane ana ɗaukar su a hoto sai tattaka alƙur'ani sai a watsa duniya sai shi shi na duniya ta ɗauka ya da sauransu haka sai a samu wani sai ya biki sai ya kona alqur'ani sai a samu wani sai ya tattara alqur'ani da yawa sai ya jefa a masai ko kuma yan uwa wannan shine abin da za su iya wai ba wuce ce ba za ka daki mutum kana shi kuka ba shine abin da za su iya yan uwana masu albarka a watan da ya gabata 28 ga wata ko 29 ne wani abu kamancin haka akwai wani matashi mai suna salwan momika ɗan asalin ƙasar iraki ne ɗan shekara 37 asalin ƙasar iraki ta ce ƙasarsa ta yi wato amma shekaru da dama ya dawo ƙasar sweden da zama a lokacin da musulmi suke bikin babbar sallah shi kuma a lokacin ya zo ya tara mutane an ɗaukarsa a hoto ya ɗaga alƙur'ani ya yage wasu daga cikin fikokun haka ya dukunkuna ya zubar sannan kuma ya sa ragowar wuta ya sa ragowar wuta shi ne shi abin da yake gani zai iya yi ya ci mutuncin musulmi da alƙur'ani a lokacin babbar sallah to wannan ya yamutsa hazo ya tashi hankalin duniya gaba ɗaya amma mu sani yan uwa irin wannan al'amari ya daina tashin hankalinmu dama mai kake tsammani arne zai akan alƙur'aninka jira kake ka ɗauke shi ya yi hele ɗinsa ya mai kis ya ce ma dalla da shi shi ne abinda kake tsammani a to ka cire wannan daga ranka Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa wala ya zaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an tinikum in istata'u walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta shine kawai ka'idar Allah subhanahu wata'ala da ya halicce mu ya halicce su ya san zuciyar mu ya san zuciyar su ya gaya mana cewa ba za su yadda da kai ba da ƙwar'anin naka da annabinka da addininka gaba ɗaya sai ka zama su dan me kake wadara kanka ɗaukar ta wai za su girma alƙur'aninka ba za ta taɓa yiwuwa ba shi sa da yawa nake jan hankalin matasan mu za ka ga wata yaudara da wasu daga cikin kiristoci suke sai su fito social media sai su sa wani abu na alƙur'ani wai suna jin daɗi su nuna wai suna wai yana burge su ko abin da ya kama da haka wallahi yaudara ne suna neman followers ne kawai saboda su san mu ne masu yawa followers kawai suke nema mafi yawancinsu kai musu lakin kai following ɗinsu su samu kuɗi amma abin da Allah maɗaukakin sarki ya gaya maka shine daidai ko kuma abin da suke aikatawa wanne ne daidai a ciki sai kai wa kanka hisabi yan uwa irin wannan hudubar da aka yi da maganganu irin waɗannan ana yin su ne saboda wasu dalilai dalili na farko saboda a kwantarwa da yan uwa musulmi hankali mu sani cewa wannan alƙur'anin Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki nauyin kare kayansa وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد Allah ce barna ba ta zuwa a gaba gare shi ko kowa ya gare shi wallahi babu wanda isa lalata alqur'ani so da mu kwantar da hankalinmu irin wannan abin da suke yi yan uwa galibi shi yake jawo fa hankalin wasu daga cikin wanda ba musulman ba su shiga addinin musulunci duk lokacin da aka irin wannan da wahala wallahi baka samu ya shiga addinin musulunci ba kuma ikon Allah duk lokacin da aka yi wannan sai ya tashi wani kirista saboda su kun san tsarin su ba irin tsarin bane galibi su suna bin hujja da dalili da idan mutum ya ji irin wannan sai ya ce wai me a cikin alqur'ani sai ba sai ya hau bincike shikenan sai ya ta bincike abubuwa ne a internet komai an sa su yanzu wannan alqur'ani me ke kunshe da shi yana bibiyar sa yana karanta har sai ya samu abin da kuma zai gamsu da shi sai kaji an ce ya karba addinin musulunci wata mata ina kallon tattaunawa da ake da ita kirista ce tace tana ɗaya daga cikin gidansu babban gida ne na kiristoci iyayenta manyan malaman coci ne ba ta ƙaunar addinin musulunci ita take faɗa da bakinta aka ce to me yasa ki karɓa addinin musulunci ta ce wallahi kawai bincike ta hauyi a cikin addinin musulunci da alƙur'ani abin da ya kai ta zuwa ga karɓa addinin musulunci shine ayat cikin suratul ma'ida la tajidanna ashadda an-nasi adawatan للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا ما أشاء تتكوى ستجد تناروا ترتبك والله تتكوى ستجد تناروا تكربا دين المسلمين إنك قلت ألوكو سندنك أبنت دا كومي تزوى مسلمة saboda kan uwa mu daina tashin hankalin mu daina mu daina tashin hankalin mu irin wannan abun ka kwantar da hankalinka Allah madaukakin sarki zai ba alƙur'anin sa kariya abu na biyu abin da yasa ake irin wannan maganganun yan uwa siyasa ce ta duniya a duniyance yanzu idan aka taba ka babban abin da zai sa a gane abin da aka taɓa yana da kima da martaba shine a fito officially a nuna rashin amincewa a nuna ba a yadda ba ai ta maganganu to su irin yaren da ƙasashen duniya manya-manya suke ji kenan ya kasance harkar diplomasiya za ta samu matsala idan aka cigaba da irin waɗannan abubuwa yanzu daga lokacin da aka yi abin zuwa yanzu ƙasashen musulmi da yawa sun fito suna ta nuna Allah wadai da wannan abin da aka yi ƙasa ta farko da ta fara yin Allah wadai ita ce ƙasar taki Turkiya ita shugaban ƙasar sai ya fito ya maganganu masu zafi akan abin ya ce a kiyayi addinin su da alƙur'ani kamar yadda aljazira suka suka wallafa ƙasar saudiya su ma sun fito sun yi daga nan afirka kasashe biyu na iya gani na ga egypt na ga morocco sun fito sun nuna duk ina muku magana akan wanda suke bayani ne officially ba wai ɗaiɗai ku irin wannan maganganun da ake akan mimbari ko abu a'a a gwamnatance a fito ba a nuna ba amince ba su iran su iraki irin su qatar bahrain irin su afghanistan duk irin waɗannan kasashen sun fito sun nuna alawadai to wannan abubuwan da kasashen musulmi suka yi ta yi haka aka yi ta fito azumin rashin amincewa shi ya bayi kuma hatta kasashen arnar su ma sai suka fara ganin cewa lalle an taba musulmi wani abu da bai kamata a taba shi shi sa ƙasa america kowa ya san wace ce ƙasa america ita ma ta fito ta ce wani abin da aka yi ba daidai bane kamar yadda aljazeera suka wallafa ta ce ba daidai bane hakanan ita kanta ƙasar sweden din da aka yi abin su ma foreign affairs minister ɗinsu ya fito ya magana ya ce ba da yawunsu ake ba kuma ba sa goyon baya saboda an samu wasu daga cikin kasashen musulmi sun fara biki suna kona tutar sweden suna nuna cewa babu su ba sweden to dole sai da suka fito suke magana yan uwa yare ne na duniya da shi suke fahimta kawai kuma babban abin mamaki fafaroma shugaban kiristawa na yanzu gaba ɗaya a duniya fafaroma pope francis na yanzu shi ma ya fito ya magana ya ce wannan abin da aka ba daidai bane ya ce duk wani abin da yake muqaddas ne a wajen mutane dole ne a kiyaye musu shi don taɓa shi taɓa waɗannan mutane ne to shi sa ƙasashe irin tamu ‘yan uwa irin wannan tamu lallai tun da shugaban ƙasa ma musulmi ne akwai buƙatar irin wannan abin idan ya faru ma a rinka jin muryarmu don wanda suka fi yawa a cikin ƙasar najeriya su ne musulmi mu muke da rinjaye kuma an taɓa mana littafin da ya fi kowane littafi tsada a wajenmu saboda haka lallai ne irin waɗannan abubuwa idan sun faru shugaban ƙasa ko mai magana da yawunsa ya fito ya magana akan cewa Najeriya ba ta goyon bayan irin wannan mu ma a samu alal akalla a samu a cikin masu magana amma ana ta magana amma shiru kake ji wani ma bai san ma abin da ya faru ba wallahi wani ma bai san abin da ya faru ba in ban da yanzu da nake da nake bayani Allah madaukakin sarki ya bamu da alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ƙara kare mana alqur'anin Allah subhanahu wataala ya bamu ikon karanta shi da imani da shi da sanin ma'anoninsa da karantar da shi da aiki da shi اللهم اعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزة الدين يا رب العالمين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن